بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحميد يا زيادة وسلم سفر يا زيادة sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin littafin babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala inda muka tsaya a darasi na nawa da bakwai za mu tashi da tabbato mun kuma tsaya babi na ɗari nawa hudu da shida mun tsaya babi na ɗari hudu da sha shida za mu tashi na ɗari hudu da sha bakwai ko na sha biyar to ɗari hudu da sha shida muka dace za mu dora insha Allah ta'ala inda muke cikin babu tashmikil a'iki kenan babin da yake magana akan gaida mara lafiya za mu tashi hadisi na ɗari tara da ashirin da nawa babu tafiye kila hadis ما ليس حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر yace mahaifinsa ya zantar da shi cewa wata rana sun kasance don sun fita yaƙi jilbari sun shiga cikin jirgin ruwa zamanin muawiya a zamanin sayyidina muawiya bandan ma markabu na yake sai jirgin ruwan mu ya haɗu da na mun ce fasara biyu malamai suka yi ko dai sai muka haɗu gudun zama ya haɗa mu a cikin kiwon nan jirgin ruwa ko kuma ban zama markabuna jirgin ruwan mu ya haɗu da nasu ila markabi abi ayyub al ansari shine wato jirgin ruwan mu ya haɗu da jirgin ruwan su abu ayyub al ansari falamma asara gada'una yayin da abincin kafin mu ya zo arsalana ilayhi arsalna ilayhi sai muka aika masa cewa ya zo za a ci abinci fa atana ya zo mana fa kana sai yace da autumuni wa ana sa'im ko ka yace ni cin abinci alhali ni azumi ne kaga wannan ya fi tabbatar ma da cewa maganar cewa jirgin ruwan daban-daban ne kamar ta fi karfi ke ko dan a guri dai sai ba zanta a aika ma kawai dai ya ce ma bismillah ولم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace ba da makawa na da in amsa muku saboda na ji annabi alaihi salatu wasalam yana cewa inna lil muslimi ala akhihi sitta hisali wajiba hakika akwai wajibobi akwai dabi'u guda shida da suke wajibi kowane musulmi ya biya wa kowane musulmi su in taraka min hajian faqad taraka haqqan wajiban li akhihi alayhi idan mutum ya bar ɗaya daga ciki to ya bar wani haƙƙi na wajibi da yake a kansa na farko ya sallimu idan da ke yau kai wa dan uwanka sallama idan ka haɗu da shi shine haƙƙi na farko wa yujibahu idan da'ahu ya amsa masa idan ya kira shi wa yujammitahu idan ahisa sannan ka gaishe shi idan ya rashin lafiya wa ya'uduhu idan marika sannan kuma ya gaishe shi idan ba shi da lafiya wa yujammitahu idza ahisa ya gaje shi idan ya atishawa an gane ce masa wato yar amukalla wa ya'uduhu idza marida sannan ya gaje shi idan ba shi da lafiya wa ya'duruhu idza mata sannan ya halarci mutuwarsa da zarar ya mutu shine muka ce kai aboki da wanda in ya ji rasuwar ka zai sauri ya bar komai ya je tsaya ya jira a gama haɗa sai ya masalla wannan shine cikakken masoyi wanda zai ji labarin cewa wane ya rasu da sauri zai ji karfe nawa za a jira iza kaza yana ne yana jira da an fito yau Allah ma ji Allah ka yafe ba اللهم إن كان موطنا فزد في حسناتي وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي kan ka nemi wanda zai je wa Allah magiya da irin wayannan kalmomi to shi sa har kuma mafi yawanci irin guraren da ake haduwa da wayannan an fi samun su a makaranta ba kasuwa ba ba gurin aiki ba don na gurin aiki ne ga dama zai ce sai an gama zai je ya yi muku gaisuwa ko ya tafi kallon matan mutane a cikin gida amma nan ka ga ya tafi sallah wanda ake bukata da sauki to sai yake wa yansahu idan idan kan sahu ya ban nasiya hakki na gida idan ya nemi nasiya duk wanda ya nemi kai man nasiya to kai ma kun san da shawara da nasiha idan mutum ya nemi ka baki ko ya nemi kai ma idan kai dubuci Allah ya kama idan mutum ya ce me shawara ka a kaza sai ga abubuwa guda uku ga mummunan shawara ga mai kyau ga mafi kyau to a kira ba ya daka baki mai kyau ba sai dai mafi kyau duk wanda ya nemi shawara ka ce shawara mafi kyau za ka bai ba mai kyau ba wanda in kai ne kai ma haka za ka yi haka ake an fahimta da kyau ko yawwa sannan nasiha a nan in mutum ya zo ya ce to yi min nasiha shi sa malamai suke cewa sai da za a gane mutum ya zama wato cikakken bidana ɗinka aboki na kwarai shi wanda zai iya gaya ma aibinka cewa da ka san matsala ka kawai matsala ka kaza da kaza wataƙila ba wata ita ba gaya ba kana da matsala kaza da kaza da kaza ka yi ƙoƙari ka gyara shi da kai da wannan shi ne wato gaskakken nasiha an kai da shi ne ba fa biya ya ma ba idan a cikin mutane ba to fa biya kenan to zarta ka yi yayi wannan ya zama tuzar sai dai da ba yayi ba inni da auki kabila la wada harani yayi wa wato wa tarasu lahum israra yayi ba goyen takidi to zai ma hankuri yayi yayi takidi dan yawa hankuri wannan kai ka biyo mataki na biyu kenan abin da kyau ko yawa to kaga wannan gabar kana yace wa kana ma'ana rajulun mazza yace a tare da mu akwai wani mutum mai yawan kakaci ya kone rajinin asaba da amana an fahimta da kyau ko yana gayawa wani mutum da wato yake kawo mana abinci zai ce da shi jazakallahu khairan wa bara idan ya kawo abincin zai ce da shi jazakallahu khairan wa bara Allah ya saka ma alkhairi da ya da alkhairi ya kuma baka nagarta fa kasiba alaihi saboda duk kawo abu su ya faɗi wannan shi kuma zai bazata an fahimta da kyau ko iya wannan kawai zai bazata hina aksara alaihi lokacin da ya yawan shamar wannan kalmar kawai da ya je ya kawo ya ce mutane ne da waka gajiya da barkwanci sai ce da ya kawo mana ya yi sabisin din su sai ce jarakallahu khairan wa bara kaga akwai wanda in ka nema alkhairi ba kamar wuta kake zuba ba kaga wannan ai addu'a ce Allah ya saka ma da alkhairi da kuma ya baka nagarta ya saka zama mutumin kirki to wai yawan faɗar da yake sai ya buzi zabiba fa zabiba alaihi na sarai fa kana li abi ayyub sai ce abi ayyub al ansari ma da rabi rajulin idza qultu lahu jazakallahu khairan wa bara shi ne kawo abin tike sai ji abokin zama abu ayyub al ansari yace shi ne kakatin ni labarin da ta shawara za ka bani ga mutumin da kullum in ya zo ya mu alkhairi ne ma addu'a amma kuma ga zuba wacce ta mani zai buji ya zage ni shi wancan yake tambayarwa abu ayyub al ansari fa kana abu ayyub sai abu ayyub yace inna na kunna na ku mu mun kasance muna cewa inna man lam yaslahu al khaira aslahu al sharra ai kaga yadda gwamnati take duk wanda baya da alheri duk wanda alkhairi bai gyara shi ba to ya ce za ta gyara shi ko ban je ni akwai wanda in ya zo zai kai ma ya turan da ka kwakulo ya ji ka iya a jar kai ma sai kuma ya zaran da har da kuto kai da can ka matsa ba ko ban da ke ko da akwai wani da wani malamin da ya taɓa ba mu labari wata ran malamin Ibrahim Khalil yake ba mu labarin yake ba da labarin cewa wanda ne wannan gaba cewa akwai wani yaro da kawai wani dattijo ya zo wucewa sai ya ji makocinsa ne sai ji yana ta yadda na ajiyar sai kira wuce yace kai yaro wannan irin kalmomin da kake faɗa ba a bukatar yace amma akwai ranar da suke amfani saboda ka daina sakin su kawai aka yi ma irin mutane ne masu barkwanci to akwai wani ɗansa da ya tafi ne ya ake cewa mutum ya tafi fatauci a ba shi ba shi rana ba akwai wata kalma da suke faɗa amma wajen gwada tirani to ya tafi tirani sai ya ki dawowa da ya je wannan fataucin fatauci ya tafi ya ki dawowa ya tura mar wasiƙa yana lallashin sa mahaifin yayye ya ji ya kai sau hudu zuwa biyar ya ki dawowa sai ya kino wannan yaron da ya ji yana daddanna wannan sai ya kirawo shi yace za ka iya tuna wata rana da na ji ka kana yin wasu kalmomi na ce ka ajiye su ba ko da wuce ake sake su ba yace yana so da ke ya yace da kai ne ke yake yi yace to da ko biro da kaka ya dauko ba da rubuta yace ka rubuta a sama kai sallama ka rubuta ni wani wani ka ce wannan kalmar a roƙe ya faɗi ta inji ya faɗa ya danna ba yace rubuta ba wanda ba ya kuma rubuta wata zai da ya kama kana uku sai tura wallahi ana kai takardar sai gaji ya dawo to shi ne kaga irin wannan kalmar ba hannu ya shi ne wanda alkhairi bai gyara shi ba duk ko ba bayan haka ne zai gyara inda baya jin rarraji ko to sai a mai yare language kawai da shugaban kasa yake za a yi musu yaran da suke ganewa ko yau to sai kai yaran da suke fahimta ko fahimta da ke ko yawwa to wannan shine abin da Abu Ayyub al-Ansari yake kaga akwai wanda alkhairi baya gyara sai biya to sai yace faslub alayhi idan yazo inda baya sa alherin juya masa dan ga mai yare kai mai yaran da zai gane fakana lahu hina atahu da ya dawo da yake jazakallahu khairan wa usra ya tunda tunda baya zan wancan kalmomin yana ɓata rai yace jazakallahu khairan wa usra Allah ya saka wa da kyauri da kunji da shiga kunjin rayuwa to wa usran ko kaga nan nina wa da wa usran ya kawo sai yace da kunji amma wa arran da kunyata kun gane ko da kunyata wato Allah ya kunyata shi yake ne to kaga sai yace bi tabatul ula tabatul farko amma wa arran ne yawa saboda haka haka yazo a cikin da'ibul adab al mufrad haka yazo ai tabbata a wannan amma abin da yake ingantacce a cikin da'ibul kamal shine wanda muka kuka faɗa yanzu an fahimta shine ingantacce to sai yace wadahika shi wannan da aka gaya wa wanda yake ba da kuma yanzu sai dariya wannan biya yaji cewa to shi kenan kuma wakana sai ce ba ta da umu za haka kai dai ba za ka daina barkwanci ba in ji shi kuma yanzu ya ce wanda ya kwaɓo ba da yanzu karo da ni ya ce kai dai ba za ka daina barkwanci ba ya ce a mana haka fakalar rajulu sai wannan mutum ya ce jaddan lawo a ba ayyuba na zari kairan shi kuma abu ayyuba na zari da ya ba ni shawarar na Allah ya saka wanda alheri saboda haka ya warware ke ma'allin jahi dai shi ne ko da yaushe a likulli makamin makani kawai shi ne ka gane cewa akwai wanda zai zo za ka ga in ya zo da mutunci zai zo ya same ka to ka bi shi da mutunci akwai wanda kuma baya gane wannan yara sai ya gane cewa kai babu ka iya hawa sama ko yaya kun bai da da ku yawwa in ya zo da da kudusan da da safar su wanda mai laushi ce sai ka bi shi da wannan in ya zo da ta kusa kuma ko takalmin karfe kai ma sai ka ɗauko nata wannan shi ne kawai an fahimta da kyau ku yawwa to kaga wannan sai ce hadisi na gaba dasana ali bin abdullah kala dasana ya ibn sa'id kala حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن حكيم بن افلح الحجازي المدني ابن حبان يا كاوي cikin sikar عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال arba'un lil muslimi ala al muslimi abubuwa halaye guda hudu sun tabbata akan musulmi wajibi ne ga musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi su ya udu idan mariba ya je ya gaishe in bai da lafiya wa yashadu idan bata ya halatti jana'iza ba ji aka yi gaisuwa ba ya je jana'izar in ya mutu wa yujibahu idan da'ahu sannan ya gayyace ka kawo ka domin kun ga da'awa kana biki akwai ta wato ta walima akwai ta cin abinci idan mutum ya gaishe ka walima cin a zuwa larabawa su ne yanzu ne za ka gaba ya inda mutum ba aure ba ya gaishe irin gayyar nan sabon aure ya gaishe abokan su je su taliya wannan karan farin amma haka kawai su ba sai aure ba laraba an kwana biyu wani yana son ganin ka an kwana hudu bai zan kawai zai gaishe ka gobe ka zo gida na cin abincin rana ko abincin dare ko abincin kaza to dole ka amsa domin ya kara maka ya girmama haka yin da kyau ko yawwa to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine wajibahu idza da'ahu wa yukammitahu idza hadisa sannan kuma ya gaida shi idan ya atijawa za mu ji jaratan ba wai kawai daga yin atijawa bane zai yi wannan hadisi na gaba hadisi na ɗari tara da ashirin da hudu حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو الاحوص بن سلام بن سليم الحافظ الكوفي shine wannan bawan Allah wanda ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara bayan hijira a shekarun ƙarni na biyu kenan shine abul ahwas din an ash'ab an karbo daga ash'ab shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da biyar bayan hijira shine salim bin abul aswad kenan yace an muawiya bin suwaidi an karbo daga muawiya dan suwaidi an bara bin azib kala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in annabi ya umarce mu da abubuwa uku bakwai wa nahana an sab'in ya nabi bakwai amarna bi ayyadatil marid ya umarce mu da gaida mara lafiya daya wati ba janai da raka gawa kun ji ko ba zuwa gaisuwa aka ce ba wanda ya ba ce muku ne zuwa gaisuwa wai da kyau ba a'a ita zuwa gaisuwa ta fi matsaloli ba a je a kalli matan mutane a ta hira ko shige musu gida sai ka gane dama ɗaki uku ne a ciki ina ruwanka ina ruwanka to duk wannan abubuwan ba ka kalla kamar yadda na gaya wasu bayan Allah biya in ka kanta risalatul mayyit in karamar risala ce da Muhammad Salgai za ka ya kawo a matsalolin har wanda suka kirkiro al'adun nan domin al'adar ce a lokacin malaman tijjaniya na wannan lokacin ya kar wannan bidiyoyin suke sun yi rubuce-rubuce da yawa ka nemi wannan risala kankanuwa ce ka karanta za ka Muhammad Salga ba ta wabiya ta anan na majina za ku ga ai hatta wanda ya kirkiro wannan abubuwan da canza kasa kamari da zaman makoki da waye bakwai da arba'in ai ya faɗi shi Muhammad Salga kuma wacce jani a cikin risalatul mai mun biya a majalisar nan na tuna karatu daya ko su zo da haka wannan shiri za ka ga al'adun wanda suka zama na wajibin da na haƙƙi ba a yin su wanne ne na haƙƙi shine da mutum ya mutu na gaya ma kai aboki da wanda da ya ji mutuwa kaje ake komai ya tafi ya jira ma domin a kamu da rai annabi alaihi salatu wasalam ya kwade san da a jira ma ko kana waje a ka jira a haka a fito da gawar ai sallah da kai a kai kabari wannan shine cikakkiyar soyayya wanda zai zo ya tara ana ta jira ana mutu akan siyasa ko akan ko akan bal wasu ma za su dauko maganar wancan kulabbikan da suka yi ai kuma a tattauna a gurin shi ma wanda aka yi mutuwar hatta shi za a ci gaba da tattaunawa to kaga wannan abubuwan gaba ɗaya jara'a ba ta son abin da aka fito shi ne raka gawa zuwa a mata sallah kuma a raka ta dan Allah ne ya wannan wanda zai rike wa Allah magiya ya ubangiji idan ne laifi ne ne kaza ne kai maka kaza ka yafe maka in mai ayyuka alkhairi da Allah ka rika ba wannan shine madoyi suka ce kun fahimta da kyau ko ba wanda zai zo kawai ya zauna ya zauna da ragowar shinkafa ku duk su cinye a gidan mutane bai ma addu'a ba ya zo ya yi al'adar su kuma ya ya yi sai gumi sai shiga gidan ku ya zama yanzu dama gida ta ku yi ku ne a ciki wannan ma ta gefen na ita ba ba ta sake ina ruwanka ko ba ka ke yi ba mata su shige maza ma su shiga dan Allah kowa ya shige gaba ɗaya ana karo wannan suna shiga wayannan na fita Allah ya tsawo to saboda haka sai ya ce kaga wanda zai raka gawa wai ta duhu gida mata ya halatta gawar da zaran mutum ya mutu ya halatta shi ne na biyu wace wace bawar jana'iz wata kinitul adi da gaida mai atijawa wa ibrahim kasami wa ibrahim muqtim da suka wanda ya rantsi wallahi sai ka zo gida na gobe to shi ibrahim kasami shi ne suka rantsuwa shi ne kai suka man rantsar kai ya kafara sai zan zuwa amma gaskiya ka daina rantsuwa da yau saboda ka ga wani abu zan kai shikenan amma yawanci in ba wanda ya saba rantsuwa ba mutum yana rantsewa ne akan za ka yi kaza saboda ya san cewa abincin ku ta kai yawwa in ka san mutum dan duniya ne wani azumi miliyan za ka yi wa ruwan sai dai ka kai Allah ba zai zo ba to kai ma kar ka rantsi sai gurin wanda ka san cewa ka isa ne wallahi sai ka zo to shi kuma rantsuwar ka zai kalla sai ya zo din amma ne shi to in za kwana kana rantsuwa a nan ba zan to za mu gani wani haka zai gaya to za mu gani ba kuma zai zo ba wa nasrul mazlum da taimaka wanda aka zalunta an fahimta da kyau ko shine nasrul mazlum sannan sai ce wa mi wa anil bayati wajen fassara hudu suke mata ta farko shine suka ce kin fada ta kin fada da ake yi da kan dabba na tsallake wani abu wanke abuwan wai sha'i salami da yada sallama an gane ko to shine cikon wai bijabatu da'i da amsa kiran wanda ya gayyace ta kun ji bakwai sun fita to ne aka hana mu wani hana an kawati ne dabi annabi alaihi salatu wasalam ya hana mu sanya zobe na gwal sanya zobe na gwal haramun ai kun karanta hadisin da annabi a cikin riyadu salihin annabi ya karbe zoben wani ya wurgar bayan ya tabo suka ce dauke ka je ka amfana yace wallahi ba zan amfani da abin da annabi ya wurgar da shi ba yana ba za a gane ta ba annabi da gaske suke dan wani ne da zai dawo ne shi to tunda ba kawa zan ba barin je ni kira shi kuma yace tunda annabi ne ya wurgar wallahi ba zai dauka ba gwal ba aula da gani gwal shi za a gaya ma tun yi gaba ai za ta ke gaya wasu bayan Allah ne dan Allah yanzu ba ba za mu ji kunya ba abu bai aljanna mahango abu ayyub al-ansari da sai na roka da umar a ciki kawai ka tafi anya kuwa ai ko ne ka ya kai ka hango sa abu hanifa sai ka ce anya a wannan gurin nake kwarai kuwa ka fara da ka aka nemo da ka ne ka fara hango ɗan kallon ku sai ka ce yau wato ga inda muke nan amma wayannan kurutun hanya kuwa to me muke yi dan Allah da muka taka kabar su ne babu shi ba kawai sai da Allah ya bada rahama yawwa to sai ce wa hana an kawaci ne za wa al'aniyati da kibda da korai kwanika kawai da kwanika na na azurfa duk kwanan da aka yi da azurfa ba wanda aka dan yi ado a gefe ba a'a wa anil mayatir kun ji biyu na uku shine da rigar sirri wajen fatar a hudu suke wannan almayatir din wasu suka ce shi ne kimfanar da ake tsora wa dabba kawai ɗaya kenan wasu kuma suka ce a'a wato wata irin kimfana ce da mata suke sassaƙawa da alhariri sai su rika shimfiɗa wa mazansu in sun zo kwanciya kamar ta zanen gado kenan an fahimta da kyau ko wasu suka ce wasu kuma suka ce a kirji ne da ka san ana dora wa doki bakin fada ba shi kirjin kansa shi ne wannan wasu kuma suka ce a in fada abin da ake lullube sirrin da shi shi ne wannan amma ne duka gane wani abu ne da ake yin sa da alhariri shi kuma alhariri ai haramun ne na mutum sa shi kenan sai ce wal kayyi sati shi ne na na takwas ko to shi kuma sai aka ce wani irin yaji ne da ake yin alhariri da shi amma mutanen Misira ne da ake yin sa da alhariri amma mutanen Masar su suke amfani da shi duka ya duka ne wal istabrak shi kuma da alhariri ne kauri da gina a cikin Qur'ani shi ai wal dibaj shi ma yaji na alhariri na dibaj wal hadith al haririn kansa duk wanda ga al haririn kansa wanda duk gaba dai wasu abubuwa ne da ake yi sarrafa su da al haririn amma da al haririn kansa wannan hadisin malam mai musannaf ya kawo a cikin aljana'i ibn abi shayba kenan ya kawo imam muslim ma ya fitar a cikin kitabul adiyama imam tirmidhi ya fitar da shi aka imam nasa'i shi ma ya fitar da shi bayan shi ibn majah ma ya fitar da hadisi to kun ga magana inganci ya mutu babi na gaba babi na 417 babu man sami al-hadisa ta yaqulu alhamdulillah Oke na ganci wani Ismail bin Jafar shine ko yawa shine an ala bin Abdurrahman an abi an abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce idan lakitahu fa sallim alaihi anna Rasulullahi qala haqqul muslimi ala al-muslimi sittin hakokin musulmi akan musulmi shida ne kila sai aka ce ma iya ya Rasulullah sahabbai kenan suka tambaya waɗanne ne ya ma'aikin Allah ƙarin shi idan laki da hu fa sallim alaihi haka yasa idan ka haɗu da shi idan laki ya hu wata ruwaya idan ya haɗu da shi fa sallim alaihi fa sallama alaihi kenan sai masa sallama don kuma idan laki da hu fa sallim alaihi in ka haɗu da shi kai masa sallama wai za da haka ba ajihu biyu idan ya kira ka ka amsa masa wai zattansa haka ban sa'alahu in ya nemi kai man nasiha to kai masa ko jawara to ka bashi mun ce abu jawara kala uku ce akwai mummuna akwai mai kyau akwai mafi kyau wace za a baki mafi kyau in ka baki mai kyau ba baka kyauta ba duk wanda ya nemi jawara ka mafi kyau za ka baki wanda ka bi kowace wanda in kai ne kai ma haka za ka yi sai dai idan duba kai kaga abin da yake kai idan kai ne kaza din zai fi dacewa da kai sannan maslaha ta ci kaza ne to kaga duk da haka ai ita ce mafi kyau a gurin sa in kuma mai kyau a gurin ko ba haka ba yawwa wata ta dace da shi ita ce mafi kyau din haka ba da nan suka ce sannan wa ila hadisa ba hamidallah to ga sharadin da nake za mu ga hadisi idan ya aji jawa yake alhamdulillah shi ne sharadin wajen ne su ka gaishe shi kaga can gurin duk bai kawo ba amma nan zai baka da sharadi wa ila bari ba ba'udu kun bai da lafiya ka gaishe shi wai za ma ta fattari yau kundi idan ya mutu karaka gawarsa a yi janna da kai kuma karaka gawa wannan shi ne abokin kirki wannan shi ma malamai sun fitar da shi banda wato imamu bukari sai dai akwai magana a kansa amma ko da da magana a kansa ka san ya inganta ta wasu wuraren ko kalmomin ka ɗauka yawwa domin ka duba mistatul masabih za ka ga ya kawo hadisi inda yake cewa bai ganshi a cikin bukari da musulun ba aka ya kawo shi mai misatil masabi sai babi na gaba babu man sami al'adi saka ya kulu alhamdulillah babu da yake magana akan cewa duk wanda ya ji atijawa to zai ce alhamdulillah dari hudu da sha bakwai حدثنا تلك بن جنام a shi wannan hadisin da muka biya yanzu hadisi ne ingantacce abuwa hadisi ne albani ya kayi cikin wato kirkira wannan ne da za mu biya yanzu akwai ake magana a kansa kala hadathana shayban ana bi sa'ad al-khaytama shi wannan khaytama din shine ibnu abdurrahman sai dai shi kuma ya rasa shekara ta 80 bayan hijira karni na farko kenan karshe karshe na'am sai yake cewa an ali bin abi talib radiyallahu anhu kana man kana inda ali sati ali sati sami'aha duk wanda yace alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali ma kana duk wanda ya faɗi wannan lokacin da ya ji atishawa lam yajid waje azzar ba zai yi ciwon dadaji ba molasinsa hakoransa na cewa za su ciwo ba wannan ko dole abada ko ciwon kunne har abada amma bai inganta ba yawwa dan kawai ne sai yana faɗa kuma yanzu hakoransa ma babu yawwa bai inganta ba ma da yake babu kai ba ta shi ban sami al'adisa babu da yake magana akan ta yaya za a gaida wanda ya ji shi wanda ya ja tijawa ya je gaisuwa حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن ابي سالم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول اذا حدث احدكم فليقل الحمد لله اذا تنفي يا تجاوى فيقول الحمد لله فاذا قال الحمد لله فليقل له اخوه او صاحبه يكره idan yake alhamdulillah to dan uwansa ko abokinsa zai ce shi kuma ya amukalla Allah ya ji kanka wani ya kudu huwa shi kuma da aka yafi ce ya fi kuma lahu wa yi sulehu ba da ku. Allah ya shirya da ku kuma ya gyara zukatanku. Wannan asuwar waye baya son ta kowa yana so. Allah ya shirya da ku kuma ya gyara zukatanku. Kullum ba ta kake yi na kira da mustaqim ba. Ko kullum kai ma ba ta kake Allah ka shirya da mu. To dan mutum ya ce Allah ya shirye ka kace ni ba ta ne da zaka ce wani kaza kaza. ko a ce wa mutum ka ji tsoron Allah ya ce ni za ka ciwo ni za ka kalla ka ce ji tsoron to Allah ba cewa ya ya ayi wannan biyu ta killa ka ba annabi ne kai ko ba a faɗa mutum ya ce wai ni za ka kalla ka ce ji tsoron Allah ni kai kai waye to da ba za a gaya ma ka ji tsoron Allah ba ba guri na na na na Allah ya sauke shi kaga Allah kana faɗa irin siratal mustaqim kuma ga aya da wallazi la tadoza da hudan wa atahum taqwa a suratul muhammad to saboda kaga wannan duk abubuwa ne da yake nuna abin da muke neman shiriya ko da yake Allah ya shirya mu hadisi na gaba da sana asif ala da sana ibn abi zid an sa injil makaburi ana abi ana abi wa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala inna allaha yuhibbul ibad lalle Allah yana son atijawa mun biya wannan a baya wa yakrahu tasawub yana kyamar akram amma wa idza hadisa adukum wa hamidallah kana hakan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula ya hamukallah idan dai ku yi atijawa sai ya alhamdulillah to hakki ne akan duk wanda ya ji ya ce wa ya hamukallah ba amma tasawuba amma kuma idan atijawa amma fa inna ma huwa min min shaytan ita kwa daga shekan take zuwa domin mun faɗa satin da satin baya da ya shuɗe sati biyu cewa wani dalilai ne suke kawo amma gajiya yunwa sai ne bacci sai kuma me ana faɗi wani abu kuna da wani tuwani sha'awa ko yawwa sha'awa to shi ne aka yaba kaga duk wannan shekan da yake yake kokarin danno an fahimta da kyau ko yawa daga gidan suke to sai ya ce wai za ta ta ba a dukun falyarun da hu mata da'a idan dai ku je hamba ya daki ne sai yadda iya iyawarsa wa ina a dukun idan ta ta ba ga hika minu ke da domin da mutum ya ware baki shi ke dan yake yake da dariya ya ce ma dariya wai ya sa ka aiki ya yi cewa yanzu abokinka ne har ya zo ya rike ma kyauta ya yi ma wasu abubuwa da ka biye masa shi ne dalilin da zai sa ya ba dariya Allah ya kiyaye mun biya wannan a baya hadisi na gaba ɗari tara da ashirin da tara حدثنا عامر بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال سمعت بن عباس يقول إذا واتو شمتا يلا جوا إذا واتو أكا كيدا متن إذا شمتا إذا أكا كيدا زي جعافانا الله وإياكم من النار الله يبارك لازم أموت Allah ya tsare mu ya hana mu shiga wuta mu da yarhamukumullah sai ya faɗi wannan kalma haka yake kuma sahihul islam an gane ko yawa haddathana isa qala akbarana shine ba nan ce wanda dai bu wanda annabi ya nusar ai hatta makubi ne amma sahihul islam aka ce ba matanin ba eh Isa albani ya yi da ya zo yake cewa wannan tsarin da ya zo ya yake bai samu wanda ya zo bai samu wanda ya zo ya kawo irin wannan kalmar ba gaba ɗaya a bibiyar da aka bani albani yake. Kuma da yake watakila ba shi Abdullahi na Abbas bai lazumci wannan ba. Ina Abu Hamza ai. Bai lazumci wannan watakila sau ɗaya aka taɓa jiyo ya faɗa amma ba ita yin lazumta ba. To ba sauran wuraren ba ita aka ji ya faɗa ba suna ba ta bayyana yawwa ya yi maganganu dai haka حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو من- منيم وهو يزيد ابن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتن في أزولي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فأتيت رجل فأمير الله sai wani mutum ya yi atijawa sai ya ce alhamdulillah fa kana lahu rasulullah yarhamukallah sai annabi ya ce da shi yarhamukallah ba yarhamukallah ba fa yarhamukallah yawa thumma idza akar sai wani ya kuma atijawa fa lam yakul lahu shay'an annabi ya ce da shi komai ba fa kana ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah radatta ala al-akhir wa lam takul li shay'an wancan ka gaishe shi ni kuma baka ce mun komai ba kana da yake innahu hamidallah wa takadda shi wanda ya ce alhamdulillah kai kuma jiru kai a je mutum ya jiru ba a gaya ba ko babun idza lam yahmadillah la yukammal babun da yake magana akan duk wanda bai ce alhamdulillah ba za a gaishe shi ba حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول يجي لا أنس ينا سوى وقال أنس مالك من shi saboda. bin bibiyar umarni da annabi ya cewa mutum ya yi ce alhamdulillah a cewar ya hamu kalla wata rana yana tsallaken ruwa ruwan da sai an biya dinari biyu za a tsallake wai daga gaba sai an go wani ya ajiyawa dan tsallake sai ya biya kudin jirgi dinari biyu wani ya je ya ce mai ya hamu kalla daga gama bai yana can tsallake yango dinare shi kun gane ai dinare rubu dinare yanzu nawa ne dan ma ku gane girman abu nawa ne rubu dinar eh to shi samun sadaki yanzu sadaki nawa ne ba mai aure kusa kusan nan yawwa to mu baje a 25 26 da kai 30 bari ya auren 25 to baje a 25 dinare dai nawa kenan dubu ɗari to nawa ya biya kawai dai ya je ce wa naira mukalla dubu ɗari biyu kawai ana tsammani wayannan ba su ne zaɓa annabi kawai dan ya je ce wa naira mukalla saboda yana cikin mun biya a baya yana cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi sai ya tsallaka kawai ya ce wancan ya je ya tsallaka ya ce malam in ka je ya rabu kalla alhamdulillah to ya rabu kalla sai ya dawo da dinari biyu sai yanzu a kusa da kai yake yi ta shekawa ko kallon sa ba kai ba kuma nan za ka ƙara gane girman waɗannan bayan Allah dan Allah kai yanzu kai da ba ka yi yanzu in ka leka aljanna ka hango ana san malik ba za ka ji kunya ba kawai ka leka ko ba ka hango shi anya ko nan kake sai ka nemi ɗan tenuwa ku Allah malik a dama da yanko ka ya za a yan zamanin ku ne eh kenan ne saboda haka wannan shi ne to sai yace a bisa rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa shammata ahaduma wa lam yusammit al-akhar mutum biyu sun yi atijawa gaban annabi alaihi salatu wasallam annabi wato annabi ya gaida sai ya gaida da yamma fa kana sai yace shammata hada ko da mace hada walam fi shammidni yace shi mutumin da yace ka gaida wannan ni kuma baka gaishe ni ba kare ke illa illa hada hamidallah walam tahmuduhu wanda ya gode wa Allah kai ko baka gode masa ba shine jaradin dama haka yin da ke in mutum bai ji alhamdulillah ba to ba ba za ka ce mai yarhamu hakkin bai hauka ba ai za mu zo gabar yawa da wai a ce me kake ji na baka na zuwa yana nan gaba gaba yanzu nan zaka ji ta حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربيعي بن ابراهيم هو اخو ابن عليا قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم احدهما اجرف من الاخر mutum biyu sun zauna gaba annabi alaihi salatu wasalam ɗayan ya fi ɗayan matsayi ba bisa sharibu wanda ya fi matsayi minu ba eh wato ba din san sharifu mino ba wanda ya matsayin da cikin su sai ya tijawa walam ya abadillah walam yukammitu haka ne nan ne ko bai gode wa Allah ba kuma Allah bai gaishe shi ba wa din san haka sayan kuma sai ya tijawa ba ni da Allah fajammatahu nabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda bai kai shi daraja ba kama a ce saraki da bawa sai bawa ya ci jawa ya ce alhamdulillah aka gaishe shi shi kuma masaraki ya yi sha kudu saboda haka faƙalar sharifu sai wannan mai daraja wanda ya bi matsayin sai ya ce a istu inda ka balantu jannati na yi atijawa gaban ka baka gaishe ni ba wa hadisa hadha al-akhar fa jammatahu amma wannan daban din kuma gashi nan shi kuma ya atijawa ka gaide fa kana da yake illa hadha zakara Allah fa zakartu wannan ya ambaci Allah shi zai ba na wato na ambaci wa anta nasita Allah fa nasituka kai kuma ka manta Allah shi zai ba na manta da kai ba shi ne amsar ba amma an kabi bi hajjarin wannan kun san wannan da karfe alaga ya da ma yi shi wannan din da saboda an ce mutum ne ne girman kai ne kaza ne kaza wannan din da yake da aka kira a karista ya mutu a musulunci ba yawwa Allah ya kiyaye babu kaifa yabda'u al-adi ko yubda'u al-adi an gane ko wato babu ne da yake magana akan kaifa yabda'u idan ka sa fata zai zama yaya mai atijawa zai fara ta yaya zai fara idan kuma ka sa mabniun lil majhul zai ta yaya za a fara wanda ya atijawa حدثنا اسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان اذا حدث فقيل له يرحمك الله عبد الله بن عمر ya kasance idan ya ji ya aka ce da yarhamuka Allah makala zai ce yarhamuna wa iyyakum da mu da ku Allah ya ji kan mu duka ويغفر لنا ولكم كما يغفر تامنا مودو حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أنا عطاء أنا أبي عبد الرحمن أنا عبد الله قال إذا أتيت أحدكم فليقول الحمد لله رب العالمين إذا إذا أنت يا تجاوى في الحمد لله رب العالمين إذا يا تجاوى وليقل من يرد يرحمك الله shi kuma wanda zai juyar zai ce yarhamu kalla wanda zai kai bi wani kullu huwa shi kuma zai ce yarjulullah li wa lakum Allah ya mun gafara ni da ku mun ji wannan shi ma hadisi ne dai mauqufi idan ga wanda malamai ke kawo a cikin mafi yawanci hisirin muslim da sauran su yadi kuma lahu ne wa yusli wa lakum domin ita ba wani wato kura a kai حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إكرمة قال حدثنا اياد بن سلمة اياد بن سلمة الاسلمي kenan ya rasa Madina shekara ta 119 yana da shekara 77 an jami'a ko to sai ana bi kala hadisa rasulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi atijawa gaba annabi alaihi salatu wasallam fa kana ki ce yarhamukallah thumma hadisa ukhra ya kuma yi kun gani ai a nan gurin a wannan gaba ai ba a gaya mana inda ya ce ya ce alhamdulillah ba ko amma ya faɗa kun fahimta da kyau matsalolin tamorawa kenan da ake gaya mai turukul hadis ake tattarowa sai a yi magana ɗaya na sha ba ku wannan misali in ba ta more yanzu zai ce ai ba inda aka ce a ce alhamdulillah isa na sha ba ku misali duk inda ka ga misala wani ya yi kamar akan sallama kawai ka ciya domin dukkan zanci duk ko ina zai je tattaro ya haɗa ma guri ɗaya in baka samu kalmar wannan kalma a nan ba za ka samu a can shi ne malami ya zo latta shi ba ka duye ne yawa yanzu zai zo ya ba ku awa ɗaya ko rabin awa ko minti arba'in da biyar duk wannan hanyoyi zai tattaro ya ce kaza za a yi talfifi kenan kun fahimta da kyau ku na ja ba da wannan misalin irin sa ne ta moralin kalasi an ci kawai hadisin ƙarya ne saboda ai gashi ba a ce a ce alhamdulillah ba kawai kaza aka ce mun je mun misali mun je gidan zu ko shoprite da ni da yara na duka biyu ko uku gaba ɗaya sannan kuma da mamansu kawai sai kuka haɗu da yaro na ɗaya a ciki sai ce abba yana gaya ma ko kawo na je shoprite wata nan kuma ana ƙara hira da yake kawo na je shofura ni da abba wata nan kuma zai ce mun je shofura ni da kawai zai faɗi kaninsa ka ji magana uku wata ran kuma zai ce mun je Jobride da Abba da Umma gaba ɗaya ta taru suke faɗa akwai ƙarya a ciki to wannan dangantaka ta morawa shine ba wannan ziki ne kawai a lokacin ne wato ba ta taro ma maganganun gaba ɗaya an baka ba irin wannan shi ne ai da shi ne yanzu kai za ka ba da amsa cewa kaza za a ce shi kenan kawai shi ne turukul hadis an fahimta da kyau ko yawwa to kaga nan ba ce an ba mun sa da ya ji zai an ce ne an faɗi cewa sai an ce alhamdulillah sannan sai a ce yarhamukallah tun ma sai ta uku rayu kuma a tijawa yace alhamdulillah din aka ce mai yarhamukallah fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam a karo na uku sai annabi yace haza mazkum wannan bare yake to kaji amsa kamala umar shine idan mutum ya yi da uku sai ka ce to Allah ya baka lafiya ba shi da lafiya duk wanda ya tijawa da uku a baka da kuma aikin da zaka ji ce masa ya rabu kalla sai ka gane ka ce to Allah ya baka lafiya ka ci gaba da harkar ka shine kaida ya baka Allah ko Allah ya baka lafiya yayi daidai na eh ya ta faɗa shi ne ta faɗa alhamdulillah sai shi ne gode wa Allah ya fita ko to dai ka gode wa Allah dama dole inda Allah ya kyale in aka ja ta ke fitowa za a zauna lafiya to kaga tunda ta fita zai gode wa Allah sai dai kai ka fesa mutane ka ba abin da zai sani sai dai kawai ai ba addu'a to Allah ya baka lafiya dan ba shi da lafiya na ya tara ta gaba daya ba ruwan ku na bai jin magana ba da yaro cewa ko wanda zai yi shi mutum yau shi sai yana bin daya ya ta biro su kai da mutum wanda aka san ba lafiya to amma su yi muku dabara na cewa ka kai zuwa ka ce da ba kan lawa to mun ko sau sai baka faɗa ba ya gama jero da tunda a jere yana cewa alhamdulillah sai ku ce rahamukallah idan ya kuma jerowa to bi kenan bai ce komai ba amma bane jeratin cewa an ajeran ne da akwai wanda za ka ajeran suke yi amma idan yana yi ya shiru ne ya kuma yi ya shiru ya kuma ba ruwa karfi ya yi kawai ya yi ya kuma yi ya yi uku ko da ya ce alhamdulillah a nakan je ka ce Allah ya baka lafiya domin faɗa ne bai ba ko ka yi da kyau ko yawwa in da ya fara tazara kuma to kai ma sai ka ce to Allah ya baka lafiya domin ka san wannan to mara lafiya gaske ne ya sha ruwan sanyi da yawa ko ya ko rafa ta ta ta zage alaikum salam na'am to sai yace wannan kenan kaga hadisi ne ingantacce wannan domin babu muslim ma ya fitar da hadisi babu na gaba babu man kana yarhamukallah in kunta hamidallah ane mutum babin da yake magana akan wanda zai ce yarhamukallah ba da jarabi in ka ce in ka ce alhamdulillah kamar da ana tsammanikin yayin wancan ya bi da tsallakin gaba ya je ki idan ka ce alhamdulillah yarhamukallah aka yi masa da dubu ɗari biyu kudin jirgi eh kudin zuwa dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ne yanzu zuwa Lagos wala ba dubu ɗari biyu ne yanzu zuwa Lagos Aba, ai da kai ba na je. Yawwa, ai da kamata ya zama haka ba, kamar wanda za ki maka. yi ne ai sai kai ba gaskiya to sai yace haddathana arim qala haddathana umar bin zazan ibn zazan as-saydalani abu salama kenan oke zuwa hudu oke to لا يجي حدثني مسؤول al'asbi kana kuntu ila jambi bin umar na kasance a gefe abdullahi dan umar fa ita rajulun min nahiyatil masjid kawai je wani sai a gefen masallaci ya atijawa wa kana ibn umar ibn umar yace da jiyara mukalla in kunta hamidallah kun san shi baya barin ta kwana Abdullahi dan umar yace in ka ce alhamdulillah to yarha mukalla in bai fada ba ba to ba yarha mukalla ba shi ne mafhumul mukalafa amma shi ma kaga mala albani yace hadisi ne makofi ko kamar yadda ya faɗa yawwa babu la yakul ab babu da yake magana akan cewa kada mutum ya ce ab to ya ji yayin ajiyawa ya rika fitar da harafai da ko wanda zaka ga har magana ce ko da irin sa ake yawwa zaka abin sun mai da shi wani abun kamar abun wasa wasa to da su ake dan za ga wani ya ji jawa sai kowa ya dariya a gurin ko to irin wayannan da zuwa ke ba ta jawa Allah da annabi ba sun yi din amma sun hada da wani abu a ciki eh to sai yake haddathana Muhammad bin Salam kala ibnu Salam kala akbarana muqallid kala akbarana ibnu Juray akbarani ibnu Abi Najih عن مجاهد أنه سمعه يقول حديث ابن لعبد الله بن عمر wani dan Abdullahi dan Umar yayi ajijawa imma Abubakar ne imma Umar Allahu akbar yace ko dai Abubakar ko Umar ya za sunan mahaifinsa da sunan wato aminin mahaifinsa fakala ab ya faɗi wannan abun a cikin ajijawarsa fakala ibn Umar yace ma ab inna ab ismu shaytanin min ash-shayatin yace wannan kalmar da kake jefawa a ciki sunan shi ne ne cikin shaytanu ja'ala bainal atisati wal am wanda shi dan yake tuza ma tsakanin atishawa da godewa Allah cewa sai an sa ma shubha shi dan kenan wai ba zai baka direct da samu lada ba shi sai ya sa ma wani abu da za ka kawo shi na wasa kaga dai kai sai atishawa aka ce tsakanin da dabi daga ita sai godiya ga Allah shi zai kawo wata kalma ya dora ma sai ka faɗi ta ne ko da za ka ce alhamdulillah idan ai ba ku ga abin da ibnu kayyim ya faɗa a cikin littafin sa ba wato abadaiyul fawaid da yake kawowa ko kuma wancan littafin ba sai da kadir ba um eh da yake magana akan ya sala to a ɗaya daga cikin littafin sa da yake magana akan yadda idan yake biyo talbisu iblis na ibnu jawzi ibnu jawzi nake so in ce ibnu kayyim ba yana da wannan magana cewa hanyoyin da kusan ma maganar ibnu kayyim ce hanyoyin da jisan yake bi matakai matakai na wajen rin riba a kan mutum in ya kaza da shirka zai koma bid'a in ya kaza zai koma kabira haka to har gurin da zai zo akan abin da yake mafi kyau da mai kyau ya zo ba ta wannan kofar ba da abu mafi kyau idan kai za a baka lada goma mai kyau kuma lada biyu sai ana kai mafi kyau din tunda yanzu sai ba za ka hannu ba sai baka kai mai kyau shi ne ibn al-qayyim yake cewa nan gurin kuwa ai ko wanda Allah zai tsare sai kada illa ma rahima kullah ba mu ji ba ke ke wai rahama kullah an gane ko to da haka wannan shi ne babun ila hadisa mirara gashi ne ya kuma fitowa da abin karara babu da yake magana akan wanda ya atijawa مرار يتمين تاكا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث رجل لا قتل في قراء النبي عليه الصلاة والسلام في وني أتي شاوى فقال يرحمك الله يكي يرحمك الله ثم أحدث أخرى يقوم أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مذكور يكي وانا باشر الأجياء مرتا كامل باب إذا حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال كمئه واحدة وثنتين وثلاثة الذي يجدون لها تجاوة فكي يجي تغيي كوبي كوكو فما كان بعد هذا فهو الزكاة duwan da ya kasance bayan wannan kuma ya kuma tijawa to mura yake shine azzukam din dawa mara mazkum kuma mai mura kansa بالذات ya shiga to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda kuma muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyara ya fara gyarawa ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da kofin sa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa maɗaukaka Allah madaukakin sarki mana ta lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna da marasa lafiya da yawa yanzu ana ta fama da cututtuka muna da Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da tubobin ka madaukaka Allah ka tashi kafin su Allah ka sa ya zame musu kafara muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka yaye mana kuncin rayuwa muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tubobin ka madaukaka kasar mu Allah ya zo nan da ita lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka Allahumma amin lafiya wa amina واصل ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.